كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ذكر سيد الجودية لعل سبحانه وتعالى واللي تتلاموا أول مجلس من البركة ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratu hadid yau muna rana ta litinin sha uku da wata na ramadan jira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi da biyu da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda يقول الله عز وجل الله تعالى سوى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم دي وني أبن الذي سامو أصاب الدوران قصا نمصيبة كوا كان أنا abin da ke faruwa a saman doron ƙasa na musiba misali yau fari da za a cikin ƙasa ko kuma wani annoba duk wani abu da zai kasance ne na musiba a saman doron ƙasa ko a ɗan adam wasu yaƙe-yaƙe da wasu jutoci da wasu matsaloli daban-daban da ba su da iyaka Allah ya ce dukkan wani abin da ke faruwa a saman doron ƙasa ko ga ɗan adam ko a kan ƙafar kanta in wata musiba ta faru ko ƙarama ko babba to wannan musiba ta kasance ne tana cikin littafi na Allah lauyi mahfuz a rubuce min kabli an dabra a tun kafin mu halitta ita halitta kenan tun kafin wanda wani musibar za ta wani a kafin da zo duniya dama a rubuce ke kai daf in yi ra'ayi duk abin da Allah ya kaddara da lokacin sa yayi sai ya kasance shi yasa bayan Allah masu imani kullum wanda yake sawa mutum ya samu sanyi a ransa a san komai Allah ne ya kaddara kuma wannan banda mummuni ba wanda ya sami inda zalika ala Allah ya si haka din a wajen Allah abu ne mai sauki ya zama komai a rubuce ki a wurin shi ne Allah ilmin sa ilmi wanda ya da komai da komai ilmi wanda ba shi da iyaka yasa komai a rubuce ki a wurin sa hatta tsuntsun da zai tashi ko ƙwarin da zai juya ko abin da za su ci ko rayuwarsu komai a rubuce ki ilmi na Allah ilmi wanda ba shi da iyaka Allah ya yi haka da gaira ta aso alama fata ku don karku bakin ciki a kan wani abu da kuka rasa sau da ɗan adam ya rasa abu zai gaira damuwar kanshi ka yi jaraba ba ka samu ba sai ka rubuta ɓacin ranka to a rubuce ciki ba samu ba za ka amma kuma inda za ka maida lamarin ga Allah to sai zama Allah kan da maka abin da yawan nari shi yasa ba ɗabi'a ba ta musulmi idan ya nemi wani abu ya rasa ya rika bugon kansa ko yana bari kansa ko yana kuka ko yana kururuwa kamar yanzu misali idan aka yi jaraba ko birebe ko bak za ka ga matasa wanda su samu da jaraba ba kaga suna ta koce koce na bar samu wannan karancin tarbiyya ne inda mutum ya sha tarbiyya ta musulunci da ya mai da al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu abin da ke kasancewa na kasancewa ne karkashin izini na Allah yadda Allah ya rubuta. To duk abin da ya same ku karku yi bakin ciki haka Allah ya rubuta. abin da kan nema ka rasa har kai bakin ciki kuma kai a matsayin ka da adam da ba san komai ba sai abin da ka gani tana yiwa wannan abu da ka nema ka rasa shi Allah ya san in ka samu hallaka sau da yawa mutane suke murna idan sun samu wani abu amma ya zama sababin hallaka su har abada misali wani zai jaraba ta neman wani aiki ya nace akan wannan abu ya rasa kuma ya bakin ciki shi kuma san babu alheri wani kuma zai jaraba ya same ta kuma abu ya zama sharri ya zama dalilin hallaka samu baki abu kiran in abin da ka nema baka samu baka mera ga Allah ka yaƙuri ka roƙi Allah ya baka wanda ya fi wannan to musiba ce shi yasa ma Allah ya yi waɗanda idan wani abu na musiba ya same su ko su rasa wani ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da al'amarin zuwa ga Allah sai ya alheri gare ka wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk wani mai alfahari mai girman kai mai tamaka wanda ke mai alfahari Allah baya son irin wannan yana daga cikin siffar wa'annan wanda Allah baya son su saboda wa'annan miyagun aiki nasu da girman kai yace alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wanda su da kan zasu yi ruwa kuma su ma umarni wani yayi shi bai hukuma ne wa hana wani wa man yatawalla duk wanda juya ki imani fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid sai da cewa Allah mawdaci ne kuma Allah abin yabo ne
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa لقد أرسلنا رسولنا بالبينات حقيقة من تورو من زنم da hujjoji da dalilai wanda waɗannan hujjoji da dalilai sun kai su sa a yi imani da su domin dukkan annabawan Allah da manzanninsa zai ba su aya wanda duk wanda ya gani ya san wannan Allah ya turo su domin abu ne wanda ya fi karfin duk tunanin bai tunani ba wani wanda zai iya yi yanzu misali yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya turo shi a lokacin duk wani abu na kai sako ko na isar sako wanda ya fi kowane guri a hau doki a yi gudu a kai labari shi ne komi sa babu salula babu tele babu radio babu garba duk wani abu da ka sani babu shi wanda za a kai sako a gaggauta shi ne a hau doki da gudu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi abu a tsakanin shi tahiyya ta wata guda da garin amma kai tsaye ba labarin wannan abu ana yaƙi tsakanin da yaƙin tafiyar kwanuka masu yawa yana ba labarin duk abin da ke wakana kuma ba kai gobe sani Allah yake ba shi labari to dan Allah kai a wannan yanayi saboda Allah ne dace ga duk wanda yake tare da shi imani amma sai Allah ya ga waɗansu bayi wanda ba su dace da imani ba Allah sai ya kyale su akan kafirci ba za su gane ba ko ba za su yara ga shi suna kallon su abuja a gaban su ake abu kuma su gani tabbata amma ba ina zasu kalima ko takardar nan da aka yace da gara ta cinye ta bar sunan Allah a cikin dakin Allah ya ta isa takarda ce aka yi ta zalunci aka sawa annabi sallallahu da yan uwan shi wanda suke tare da shi takunkumi ba kasuwanci da su ba sai da musu abinci komi mu'amala an ka ware su aka bai da su gefe daya aka rubuta takarda aka liga dajin Allah duk wani kabila da laraba in ya zo a bashi labari da cewa inda mutane an samu zafin goyi ba a magana da su in kai magana da su ma da ke ba sai da musu abin zuwa ko suke cikin wahala a wani wuri da aka ware su amma allah ya annabi wahayi da ba shi labari takardar ma da suka rubuta gara ta ce ne ta kare ta ban suna allah ba wanda ya san tuna ɗakin ana da yi a ba buɗe ɗakin shi kuma shi kuma ɗakin an hana su su kaga kenan ai duk wanda ya ga haka suka bude daki suka tarra yadda ba labari su ba sani ba amma da suka bude suka tarra su na Allah kare a ciki yanzu ne bai sa aya ba to irin ayoyi daban-daban ba sa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban su ai kuma su ji labari tun ai ko ba a gaban su aka suna ji labari wani zai waya tsotsin sa haka ruwa rika keciya da kaga fam kamar an bude kan fambu guda goma aka zai rika zuba jiki ya kashi kai ka bude ka ya kai ruwa zuba ne yanzu a wannan lokaci kakam a garin maka wani akwai da yasa ya karɓa babu shi amma ya kamata a yi imani da shi to Allah ya san da cewa wa'annan mutane ba mutane kirki ba ba su dace da wannan garabasa ta imani ba shi sa Allah ya su akan kafin amma a yi nagarin wanda Allah cikin hikima sai ga sun dace ai ya ba su damar da suka karɓa kaga wani ya nuna cewa Allah ya hada annabawa da hujjoji da dalilai Allah ce kuma banda wannan wa an zanna ma'amul kitaba mun saukar littafi tare da su kowane zai tsaye da doka domin shi dan adam ba a jagoranci shi in ba da ilimi ba in ba aka yi jagoranci ba da ilimi ba to za a yi mugun jagoranci to ha ila abu nabi ko da ilimin aka yi jagoranci in dai ba ilimin daga Allah ba yake ai da matsalar sai kuma yanzu ma ana jagoranci a kasashen arna amma da yake ba jagoranci bai da ilimin da ya zo daga Allah kaga kullum matsala ake sa shi yasa kowa ya zo abin da ya ga dama yake in wanda ya bata wancan wanda ya zo ya sa wancan ko abin da ya ga dama yake kadai karfi ka karfin mulkin ka ba haka ake bai za duniya to saboda haka kaga ba za a yi daidai mutum da ba da tayin Allah aka bai ba Allah ce to mun san ka zama littafi wal mizana da kuma adalci shine abin awo ma'ana suke da ake niyya anan shine adalci tsakanin mutane domin rayuwa ta dan adam ba ta yiwa in babu adalci yanzu yau ba ya kima ne ake a duniya me ya kawo shi rashin adalci a kullum da duniya zalunci yake kawo in ga an zauna ba a zauna lahiya ba to akwai wani matsala da aka samu dukkan rashin adalci yake kawo ko a yau yanzu misali mutum a iya ba shi abin mutum dubu mutum ɗaya danne kuma ya cinye gaba ɗaya mutum nan dubu kowa kwana a yiwuwa yanzu waɗannan mutane dubu suka sani a zauna lahiya ba zauna ba lahiya shi sa adalci shi ne ke sawa duniya ta zauna lahiya idan babu adalci kowa ba ba ji muraɗin shi sa lokacin magabata sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci da ya haɗu a cikin duniya sai ga duniya ta samu wani ci gaba da ba ta gani har a yau duk da kujeji ana ba labari ƙasa kaza ta wa mutanen ta haka ta yi kaza ta yi kaza to wancan ci gaba nasu har a yau ƙasa da ta mutane da kuma wanda ta isa ta yi al'ummar musulmi da ta kai matsayin da za a yi sanarwa ce duk wanda ake mashi bashi ya zo a biya mashi yanzu a wata al'umma a duniya da aka isa a haka yanzu garin nan kai sanarwa ka ce duk wanda ake bin bashi zuwa biya mutu nawa ka aji ai ko nawa ka aji sai ya kai kuma ai ba ku taɓa ji ba an yi wani sanarwar ku to aka yi sanarwa duk wanda suke buƙatar a yi musu aure da zuwa musu aure a ina ake iya a ce kuma duk da su ba su wani su wani ba kai ba gani kai a ƙarshe dabbobi ake sayan abinci da tsuntsaye inda tsuntsaye ma da suke taruwa sai a sayi kamar zumo misali aka tsuntsaye suna cin hatsi da dawa ko sai a je a gasa ga dawa a saman dutse da hatsi da tsuntsayen zo su kashi a daura ta musulunci in zuwa mai yiwa yunwa shi yasa aka ce a wannan lokacin kura ma yadda ta yi adalci yau mene ne kowa ya samu abinci shi ba dole mai adalci yanzu me yasa akuya ma ta wasa yanzu akuya ma take warcewa ko ba kawai akuya za ta zo ta kuna sai da masara ta koma ɗaya hide ta tsaya ta ɗauki hankalin ku in ta zo da gudu ta sa kan wannan tana ka yi ka zo dab da ita za ta wuce da gudu to nan da kaga akuya tana warce to ai ka ta ba ce ba to kaga sai ta ce to duka ba kuma ya kawo wa al'umma tunda ita ma ana adalci ai ba za ta yi wancan ba Na'am.
tunda inda adalci mai ita abinci zai so ya kama Na'am.
ai rashin adalci ne ka saka dabba ba ka bata ba abinci a haka ne ko Na'am.
ka zai ba ka bata ba abinci kare zai ba gadi ba ka ba shi ba komi ya je ya sata a gidan mutane ya ci kuma zai tsare ka dan adam ke sai Allah ta'ala ce liya kuma nasu bil qist dan mutane su tsaya akan adalci shi sa annabi sai ke ba labari masu adalci lana ta gobe kiyama suna kan mumbari kowa suna birge shi Na'am.
wannan kaɗai wasu bayi ne da Allah na gani masu adalci cikin iyalansu da abin da Allah ba su jagoranci yau idan aka ce ko a jagoranci aka samu adalci wala dole al'umma ta ci gaba dole ko a ma'aikata aka samu adalci daga jagororin ma'aikata wala ta canza da sauran ma'aikata Na'am.
amma in ba haka ba in dai ba masu adalci za su zauna a ma'aikata ba sai ga kujera ma ai a shekarar goma a ma'aikata ba a canza kujera ba amma kai gidan ka tuntun wata ɗaya ba ka yi ya canza Mm.
za a kawo mutum ma'aikata in ka je gidan zai kawo maki amma ka zo ma'aikata zai kawo maki babu koyi ya kwashe ya kwashe kawo ma'aikata ya kai gidan shi shi ne wani ake ba labari wani shu- shugaba ne ya zo shi ana ba labari to sai ke bizis na ba zato shugaban kasa an yi zai na bizis na ba zato irin lokacin su kunce Na'am.
to sai kaɗai da aka sake da safe a sai ɗaya an sake da sake ta ga inda za ki sai ce a sai ofofin kawai sai shi ko shabar ofofin a cikin gini a cikin yake gidan shi kawai sai yi motoci suna shigowa an shigo kawai ya ka tafi shi ya wuce da gudu ya yi tumbi tumbi tumbi tumbi sai ɗan biyu ciki ya ce wani ma samu sauran ma a mangaza da ya an ba ka mangaza kuma ka kai kiwa irin wannan ai ai abin cikin mangaza a yau kawai suka yi yanzu misali misali ka- ka ka ajiye gyaɗa a ɗakinka kare sai kaga wannan a cikin suna gahiya ta hoto da gudu ta zama tun buleliya a kasan shi kare daga za ta yi babu jira wa an zana hadi da fiye ba su shadidun Allah ce mun saukar da karfe karfe shi ta aka kasu sunan sunatul hadi fiye ba su shadidun karfe akwai wani abu na na yaƙi a cikinsa mai tsanani domin duk makamai da mai ake da karfe ake sau na koyi ranar da ake wuri yawon nau'i ne na karfe Mm.
fi ba'asun shadidun amma kuma duk da cewa da shi ake halaka dan adam wa manafi'u lin nas kuma iya da abin amfani ga mutane ana kuma wasu abubuwa na amfani a ciki Na'am.
kenan shi karfe wani zai iya sarrafa shi ta hanyar da ta dace wani zai yanzu misali ko wannan eh, uranium da ake magana ai ga wani wutar lantarki zai yi amfani da shi wani kuma zai da shi bamu zai iya kashe mutane ka gani akwai amfani kuma akwai matsala wani ya alama Allah wani ya suru domin Allah ya san wanda zai taimake shi ma'ana taimaki addininsa wa rusulahu ya taimaki manzanninsa bil gaibi ko da a baki ne ba wanda ke gane sai Allah inna Allah qawiyyun Allah mai karfi ne to wannan gaba inna Allah qawiyyun mutane jiya suna ji ana cewa Allah shine mai karfi amma hakikanin al'amari mutane da ya musan ba irin yadda karfin nan na Allah banda Allah ba wanda sai iyaka su gani ku Allah karfin sa ya wuce dukkan tunani shi yasa an yi ta walau yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allah min shay'in wa ana sa'an yakuna qaita ruwa Allah ta'ala abin da ya halitta na malakuti samawati wal ardi saman nan da kuke kallanta wallahi abu abin tsoro ne abu baki wannan rana da kuke kallon ta girman ta an ce ta lullunga duniyar da dubbai girman duk yadda kake kallon duniyar yau da rana ta bisa Na'am.
kaɗai nisa ne da yake tsakanin mu da ita dubban miliyoyi ka ya sa kake ganin ta kamar karama ce in ba Allah ba zai wannan abin da ke jikinta na magana ɗisu na wuta in ban da Allah ba wanda sai iya ƙarfinsa dan adam ba komai ba yanzu misali a yau yadda mutane suka ɗauki wa'innan makiya Allah dalilin sun mallaki wa'innan makamai yadda ake tsoron su yadda ake jin su a zuciya saboda yadda ake tsoron Allah gani ake wa'innan mutane sai su iya kone duk da suke so a cikin yan mutane kuma wannan ƙarfi nasu ƙarfi ne muƙayyar ɗan ƙaramin bai kai komai ba gurin Allah duniyar kanta ba su kai komai a gurin Allah ba yanzu wannan duniya da kuke kallon ta duk faɗin nan har man gaba ɗaya a gurin Allah idan ya niyyar hallaka su wallahi sai man ɗaya ya duka ba komai ba shi sa Allah ce inna Allah qawiyyu wannan karfin da aka faɗi banda Allah ba wani sai wannan karfi kuma ƴan uwa duk wanda ya kalli ku kalli saman nan da faɗin ta ina kaga aka tokare ta da wani abu in ba Allah ba wa zai iya rike irin wa'in abu yanzu wannan kasar da kamrinta yanzu ku zuwa kasa yadda suke da kamri wani zai iya rike ta in ba Allah ba akwai wanda zai iya yi wani abu da zai iya tallafe wannan babu shi to amma haka yi jirgin yaƙi ya ga bada labari ai tsawon shi ya kai metin dubu kaza in ya shiga ruwa iya cin metin saba'in da wani duk ana ba mutane tsoro wanda bai sani ba sai wa tsoron Allah ya rika tsoron waɗannan makiya Allah da wanda abu da suka tare da na kayan yaƙi saboda haka Allah shi ne mai karfi na hakika in ga ga wani mutum ya yi wani abu Allah ya kyale shi duk wanda Allah ya ga damar taka mai birki yanzu ne yanzu ne sai wani ɗaya yi in ƙasa ce in Allah ya ga damar yanzu kowa zai yi kuka duk gaba ɗaya ƙasar Allah ya ga damar zai tsani kar ta ɓace babu kowa to amma ɗan adam saudiya bai an kara da haka san da cewa Allah shi ne mai ƙarfi na hakika kuma Allah shi ne aziz mabuwai Allah ya fi ƙarfin kowa duk wanda ya ga damar karya a tsaye bai karya shi shi a gurin shi ko a sama ko a ƙasa babu wani aziz sai shi kaɗai karkace aka ga girman mala'iku inda mala'iku bayi ne na Allah manya manya kuma suna da girman halitta da ta wuce tunaninka suna da ƙarfin da ya wuce duk tunaninka amma duk girman mala'ikan nan da ƙarfinsu da komi da suka daga suka komi a gurin Allah kuma wa halice su Allah ta da halice su wanda ya halice ka me za ka gaba shi kisa Allah shi ne makuwai na
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Wala ƙasa arsalna Nuhan wa Ibrahim, haƙiƙa mun turo, annabin Allah, annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam, eh, annabi Nuhu da annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam, waɗannan annabawa guda biyu da annabi Nuhu da annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam, su ne iyayen annabawa gaba ɗaya. Duk wani annabi da ga yi mabiya zuriyarsa ne. وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب التي من سنة النبت da manzanci wanda za a ba su littafi a cikin zuriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim bayan an yi ruwan tufa da ya halaka duniya wanda suke tare da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam su ne suka yi zuwa bayan ƙasa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bangaren su ya fi kowane bangare al'umma ta annabawan Allah musamman bangaren ‘ya'yansa guda biyu annabi Ismail da annabi Ishaqa alaihi masalatu wassalam. So da haka waɗannan annaba guda biyu Allah ya sanya annabci da manzanci a cikin zuriyarsu. Famin rubutan Allah ce a cikin zuriyar tasu akwai wanda ke shiryayye kuma akwai wanda ke ɗan ba shiryayye ba. Yana cikin zuriyar wanda bayan Allah akwai wanda suke shiryayyu akwai kuma ɓatattu. sai Allah ce wa kasiru minhum fasiqun amma mafi yawan fasiqai ne ina ce fasiki wanda ya bar hanya ta Allah ke mafi yawan zuriyar tasu abin da ke cikin da shine fasikai suka yi yawa kuma wannan haka yake in ka kalli kowane lokaci a rayuwar da adam yanzu misali a yau idan ka ce mutanen duniya mutum miliyar tara ne misali to miliyar shidda da duk gaba ɗaya Allah ne za ce maka musulmi miliyar ɗaya to wani miliyar ɗayan su ma a ciki akwai rubabbun musulmi wanda sunan annan musulmi shi ne amma a cikin al'amarin ba musulmi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa wani Allah fi nuna ta wanda wata warke ta mun sanya annabci da ba da littafi a cikin zuriyarsu ba minhum muhtad wa kasiru minhum fasiqun ثم قفينا على آثاره برسولنا الله تعالى تسنن muka bibi bayan wa'annan annabawa da manzanni kenan bayan annabi ibrahim da annabi nuhu alaihi wasallatu wassalam da zuriyarsu na annabawa sai Allah ya cigaba da turo annabawa da manzanni a bayansu waƙan faina bi isa bin maryam in bibi bayan su da isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam wa atayna hu injila Allah ji mun ba annabi isa littafi da sunan injila waja'alna fi qulubi alladhina tabauhu ra'afatan wa rahma Allah ce sai muka sanya a cikin zukatan waɗanda suke bin annabi isa musamman ma a lokacinsa rangwame a tsakanin juna da tausayin juna Allah ya yabe su da rangwame da tausayin juna to amma kuma sai cewa rahabaniyatan ibtaruha da wani abu da ake ce mishi rahabaniya me ake ni da rahabaniya mutum ne zai haramta kansa abin da Allah halitta mishi ko ya ɗora kansa abin da Allah ya ɗora mishi wanda ya fi ƙarfinsa musamman masu nasarawar rabaniyarsu shi ne mutum ya koma jiran ɗakin bauta jiran yardamci coci baya a wani kusa a cikin al'umma sare da akwai masu wannan akwai wani matsayi da ake kira kai baka a wuri kuma kullum kana gurin bauta kuma akwai wani matsayi da ake ba mutum ya kai wannan to sai dai ne Allah ce ma rawa ƙarya da yace ibta da uwa suka kirkiro wannan kalma ne ce ibta da uwa malamai suka ce tun daga nan al'amarin su ya bace tun da abin da ba ba ne kaga wannan abin da suka dora ba Allah dora musu ba ibta da uwa su suka kirkiro ma ka tabna alai mun wajauta musu ba in lam tuda ridwanillah abin da muka wajauta musu face neman yarda Allah kuma ai ba a neman yarda Allah da bid'a ko ana neman yarda Allah da bid'a ba haramta kanka abin da Allah ya halitta maka ka ce neman yarda Allah muke ka zama to bakka ce baka sha a ba neman yarda Allah kake Allah abin da bai dora maka ba wanda ya fi karfin ka dora ka shi yasa ko ibada ba a yarda mutum ya dora kanka abin da ba zai iya ba su aje kai daidai gwargwado amma kuma wannan ba yana ba da kofar mutane suka lagance ba irin zaman da muke ciki a yanzu sai ga mutane sun lafance ɗan abin da bai kai ya kawo su ɗauka ya yi yawa yanzu saudiya a mana karanta hadisi na nazo da hijja idan ana limanci a tsakaita kan yawa mutane doguwar sallah da ya kana in kana wa mutane limanci na farin amma sai mutane sun lafe su rika abin da suka gada in kai maka da ka karanta sura wa duha wani ya ce ta yi tsawo kadai so suke in ka tashi kuma ce sun mana zarka sun mana yanzu za ka akwai masallacin da ake tarawihi da aya ɗaya aya biyu a jiya ma na ji wani masallaci ana tarawihi da aya biyu ko aya ɗaya ce ko biyu ce kan ɗaya su yanzu a wayensu cewar wanda da suka yi sun yi daidai da kowa haka za a ba ladan da aka ba kowa Ba da kowa. daidai aikin ka mai kyau daidai sakamakon ka a gurin Allah na'am
don haka abin da ake zargi a nan mutum ya ɗorawa kansa abin da ya fi karfin kansa yanzu misali sai mutum ya ɗorawa kansa a kowane wata zai yi azumi fara uku yanzu wani ainihin mai ɗora kanshi abin da ba iya na'am ko ce duk litinin da alamis zai iya duka wani babu matsala ko ce zai yi litinin da alamis kuma zai yi ayyamin biyu duka wani babu matsala amma sai mutum ya ce shi kullum azumi zai yi. ya iya ko ni a wata azumi kwana ashirin zai rika yi kowane wata ko kuma in wata rajab ya kama da sha'aban da ramadan wata uku zai yi ashirin to wannan duka dora kan ni abin da Allah bai dora maka ba kuma a ƙarshe ba tana yiwa ƙarshen adam na'am idan kai abin da fi karfin ka ya cutar da kai ka kuma annabi ya ce bai a cikin da'a ga Allah yin bulaguro a cikin eh, yin azumi a cikin bulaguro inda za shiga takura ke duk lokacin da zai takurar da kai wannan abu ka dora kanka ka ga yadda zaman to kamar hanya to wannan nasarawa da ke kun san su nasarawa da mafi yawansu ba wani ilimi gare su na addinin ba kadai karanta da ake ba komai aka fahimta ba shi yasa za a ga ko fasfin babban fasfin shi ya abin da ya sani ko shi biyu ke mutane su sau da haka za a ga abin da suke na ibada a jahilci suke dalilin wanda da ya kai suka kirkiro bid'al rahabaniya suke kaura ɗakin ibada suka ce ba sa aure ba sa kaza ba sa kaza amma kuma abin da ke biyo baya ba- babu kyau wanda a yi aure shi yasa wata shekara asirin su wannan masu wannan matsayin amurka ya tonu aka yi shekaru ana ta yaya ta a duniya kuna labari ko wanda aka same su da aibin da ya lullunka sai su yi aure so da haka karka dora kanka abin da Allah bai dora maka wanda zai kare ka Allah bai sai bayan shi shi abin da Allah yake so kai koyi da annabawa su annabawa aikin da suka yi shine daidai wanda Allah yake so na'am in abu na ibada kaga irin- yadda suka yi ba- bai yawa su kana kai koyi da su in ka ce za ka yi kuma saboda su kuma za ka shiga aiki mai abin ya yi wasu bayan allah guda uku suka zo gidan mazarazin suka tambayi matan shi ibadar shi a gida musamman ta kai da kuma abin da yake suka zaga musu sai suka ga su abin ai kamar a da suke tsammani ya wuce haka sai suka ce a ina mu na annabi shi da an gafarta mishi ke na kara da sai dai shi ni na yi alkawari kullum zan kwana ina sallah kun ji ko kwana zai yana sallah shi ko ɗaya ce shi ko baya aure shi ko ɗaya ce kullum azumi zai saboda ya zama a ibada yake manzo Allah sallam da ya zo a ji haka ne ya hau mumbari ya yi rantsuwa ya ce duk gaba ɗaya na yi kusanin Allah kuma na yi tsoron Allah na'am
isi amma ina yin azumi kuma ina yin ina tage dare in yi sallah kuma ina fasa in yi barci kuma ina da mata yace duk wanda ke kyaman sunna ta kina wani abu da nake shine sunna na'am yace bai tare da ni an je gyaran gida a wace an wanda ido ka ka je neman lada kuma abu ya ɓaci a ce babban rage da an sunnati ba zai sani abu ya ɓaci shi ka karka ɗora kanka abin da ya yi kare ka idan allah ne shi da an yi na allah bai kara na'am kuma a yi mai kyau kuma a yi koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ke nan kare Allah ce ma ka tabna alaihim mu wajauta musu wannan ba wasu malamai suka ce illa illa istizra'i mutazili in lam tiga ba waje la ma'ana sun yi da neman yarda Allah kire wannan istizra'i mutazili wasu suka ce abun katsi ma ka tabna alaihim mu ba wajauta musu wannan ba illa mutiga a ridwanillah abin da muka wajauta musu shine da mun yarda Allah ko ba da mun yarda Allah ga wannan irin wannan bid'a dole ke nan yara Allah ya abin da Allah zai yarda baka yin bid'a ka sami yara Allah na'am yanzu ai mutane suna nan suna yin bid'a dan su nemi da Allah kuma kai a zero a banza kake na'am kana kallon abin da annabawan Allah suka yi kai ka sami yarda ta Allah in baka ce za ka kalli wani kai baka yi koyi da su ba abin da za ka samu a gurin Allah kaskanci ma za ka samu sai Allah ce ma ra'awa haka ri'ayati abin da suka dora kan suka ce za ta yi ba su kiyaye bane za ta su kiyaye sai ka ɗora kanka kuma ka fasa in ka ɗora kanka abin da ba ka iya wata bari za ka koma ka bari na'am yanzu misali sai ka ɗora ka ce ni kullum na yi saukar ƙur'ani guda tun bayan kalmar shekara ba baka yi za ka fasa ko ka ce ni kullum kwanan sallah ko kullum azumi in bayan kalmar wata nan kamar ce da azumi sai an sai an tafi wani da shekaru da azumi na'am wanda ma ka tsaya kan shari'a na'am
فآتي للذين آمنوا منهم أجرهم ألا تبك ما بس إيمان لا جنس وكثير منهم فاسقون بيوا daga cikin su kuma fasikai نعم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ألا يقدرون على شيء من فضل الله
na'am وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء na'am والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wa ta'ala ke kiran bayan sa masu imani yace ya yi wallazina amanu ya ku wanda ku yi imani kullum ga yanzu ya yi wallazina amanu to da mun sako na mu'mini ne na'am to wannan sako na masu imani ne Allah ya ce ku yi tsoron Allah wasiyar ta Allah kenan ga yan wargo ga yan karshe ku yi tsoron Allah wa aminu bi rasuli ku yi imani da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ga haka yu'tikum kiflayn min rahmati Allah zai ba ku limki biyu na rahmatsa da faralarsa ku ji wanga dalilin imani da Allah da manzan da manzansa sai Allah ya lullunka maka laranka a yanda ake baka wancan in nawa za a baka kuma a lullunka maka shi na'am Allah yana bada lada ba iyaka tun daga goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa duki da ba shi da iyaka amma kuma haka Allah zai duka maka wasu na'am
kare ke nan wannan nuna cewa a shekar ka fita daga abin da Allah yake so tun da abin da Allah yake bara sakamakon yawa gare shi Mm.
wani Allah ta'ala ya mula shiga amin
wa yaji allakum nuran Allah zai sanya muku haske tamshu da biyu ku riga tafiya cikinsa duniya da lahira a nan duniya idan mutum ya sa Allah ya sa maka hasken imani a zuciya da hasken ilimi na addini ya zama to duk abin da za ka yi a cikin haske na alƙaƙalar lahu ƙalar rasu da kake na'am tunda wannan kyauta ce daga Allah in ba haka ba mutum da za ka ba ruwan lafiyar Allah ce annabi ya ce musamman a duniyar mutum da muke ciki sai ga mutum ya saba wa karanta ba Allah ce annabi ya ce yana abin da ya ga dama saboda haka kuma ya daga awar da cewar ko yana yin aiki na Allah shi ko abin da ke ya saba Allah ya ce ya saba annabi kamar yanzu misali wannan mutum da ya bunƙasa ake bunƙasa da shi ta hanyar ƙarya ta hanyar akwai mutane da su ba ba abin da suke aikata sai watsa shari a cikin al'umma suke watsa wannan mutumin da cewar ayi watsi da duk wani abu inda ba alƙur'ani kaɗai ba sai na mashi da tunani Mm.
duk abin da kaga an yi aiki da shi to iya ƙarƙashin ƙur'ani na'am yanzu akwai musulmi da zai saba alƙur'ani na'am wai dan hauka yake cewa wai da ayat wai da hadisi ne saba alqur'ani bai aiki wani hadisi saba alqur'ani kai baka zuba kana hankali hadisin bakara alqur'ani ce yake na'am annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ba sa akwai yace wa mutane bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas bayanin ne wanda su kuma wannan malamai bayan Allah da suka wannan rubuta littafan nan da ake karanta su ga alqur'ani da sunna da suka karanta suka hujja maka hukunci da kai an kyale ka baka iya hujja ba na'am in aka kyale ka barambaran su zaka yi sai aka zo aka ware maka wannan abin ga abin da ake ne wannan hukunci ka za ke yi don a sauƙaƙe maka abu yau akwai wani malamin da zai zo ya ce ya wallafa littafi saba alkur'ani da sunna a ce a karɓi littafi akwai shi shi yana tsammanin da wa'in inda su saba alkur'ani da sunna da za a yi kafin su zuwa a yi shi to amma kaga yanzu mutane suna nan suna tafiya akan wannan hanya ta shi kaga mutane dama kuma da kasala na samu sai dai abin da zai baku mamaki da wannan kuma magana dukkan mai hankali ku rike da kyau za ku san da cewar shi mutumin da yake da wani manufa tashi to ko da abin da yake aikata nan sharri ne inda iya da wata manufa shi wai sai aka yi burinsa wato abin da aka yi a shi burin shi kada a yarda da abin da yake da yake kansa na ayyuwa zai duk abin da ya saba wa duk abin da baya cikin alkur'ani wato a nan shi burinsa mutane ya tsaye haka sai tabbata da cewar a cikin al'ummar musulmi kakaf in za ka ce al'ummar musulmi ta kai kashi nawa in kana so ka hudu ya san jama'a ilak za su iya fafutuka sai rikici da shi su ne masu riko da alkulani da sunni shi yasa wa'annan bayan Allah sai ka tausaya musu su tu wani wanda zai karanta alkulani su kada suke faɗa da shi shi yasa a iya aliyansu da kowa ban da su ya za a aliyansu da su bai yi ba su kada yin ka ga aliyansu da su ya kafa alkulani da su na suka mata da shi za su ba to shi yasa yanzu da yanzu ya ga cewa inda mutane dama ya san har abu da ba za ta bi shi tun ke fara da wasu yake zaki ko su yake bata ko su ne abu kamar da shi yanzu iya zargin sunna ta mazo ko iya zargin dukkan zaman da aka rubuta ƙarshen alƙur'ani da sunna to sai yake abin da shi gwanda wannan sau miliyan da wannan abin da ke kai yanzu misali sai aka gayyace shi maulidin shi ibrahim ko a katsina aka mai taro na hutar hankali dama abin da yake so kenan wurin shi da yake so ya kai to wayan nan da kan suka suka abin nan ɗinka gayyace ka kai ya rage abin da suke kai kai ya ba abin kai ya rage gaskiya ne to su su ba aiki da alƙur'ani su da mawarki ma ake ziki su da mawarki ma ake ziki ko ba ka bane su da ƙarya ma aiki suke yanzu kawai za ka zo ka zauna a bari kawai ka ce jiya na ga annabi ya zo ya ce mun kaza kawai ka tsara ƙarya ka faɗi ya shar'anta wani addini sabo ya ce in ba wani da wani aljanna ka zo tsara to wanda yake aiki da ƙarya ma ka yarda shi wani dumorki da ƙarya ta komai ma yake da shi kuma amma ka iya yarda da wanda yake aiki da alƙur'ani da sunna ka ce shi ne ba kan daidai ba kuma su kuma da ba su da ganiya abin da ke faɗa kuma su ya rubu ya rushe su gaba ɗinsu kuma wani ya rushe kenan da mai bin da wanda ake bin duka kowa ba wanda ya san babu da yake kaga za mu ba talibu wani matsalu haka ne ko da mai kiɗin da mai zakar kenan wani ɗaya na girki a ciki to ɗaya ba kiɗi ne ɗaya zaka kusan zaka ƙaramin ƙaramin babban kiɗin gangan shi da ake sa a kiɗin shi ko karamin mai ai babban makarin shi ne ga gangan ko ya zaga karamin ko to da mai da karamin da babban da mai kiɗin da mai amsa mai duka a zero suke tsaya shi yasa ba wanda zai iya tarye shi ai hoto na hoto in ba wanda ke aiki da alƙur'ani da sunna kuma kakkaf al'ummar duniya ta sani duk wani wanda zai ka zagon ƙasa da musulunci ya san zai iya aliyarsa da kowa in ban da alisu na tuwar jama'a bai yayi ba su ko a ka ce ka tsaya kan alkur'ani da sunna ko kuma a bar mu da su kowa ne ne su kuma wannan annan sai ba da labari shi su hal alkiyama ta tashi kullum akwai su a duniya su dan ka saba musu kai ta barbaran da kana zage su ko aka musu kaka ba su abin da suke tausayi yanzu da kuke ga malamai suna mishi raddi su ba dan kansu suke mishi raddi ba dan saboda bayan Allah masu ruwan da musamman abin da ake kana halaka su amma in dan suka kwana kana hori yanzu zai ga mai jarabai da zai ya zo na hori in zo mu ne zai wajen roshe shi ko a kaya kashi ya zai sa abin da ke shi yasa abin zai baka mamaki wato inda mutane ba suna dan guntun ilimi na addini ba wai jiya ba dan kaɗan ma wallahi da sun san da cewa wannan mutumin tun daga warkon addini har zuwa ƙarshen shi ne rubuce yi wannan addini da muke kai tun daga abin da muka sani farko lokacin sahabe na annabi sallallahu kowane sahabi ya yi aiki da alkur'ani ne da sunna har zuwa yau in dai addini wanda Allah zai yarda shaka a yake na'am idan ya ce wannan ba shi ba ita bace sahiya to abin da ake yi a nan duk gaba ɗaya komai na musulunci a rushe yanzu a kalle shi ya zo ya shar'anta mutane duk abin da za a yi komai sa sai mu zo mu je to masu suka ya za mu yi sallah yanzu kuma ya koya mu Mm.
ya za mu yi alwala duk wani abu na ibada za mu yi shi sai mu komo wajen shi tunda ya ce kada a aiki da bayani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi yana bayani ana yara da shi amma ga yana annabi ya bayani ya ce annabi bai magana kawai ce qur'ani da an kawo shi kada da gurbe kar ba ce wani abu kai ba ce da wanda za mu hankali yara da wani Ah, eh kada mu hankali mu zai da wani to saboda haka wannan al'amari a yau Allah ya kai hadari ga al'ummar da ta zaɓi jahilci da ba in ba al'ummar ta zaɓi jahilci ba yanzu ya je kana ta larabar wani abu da.
ladin ya ya ya ya ya ba mu ciki ba ba yau ba yau a ƙasashen laraba in ka zo da irin wannan abu wallahi ko ba a ɗau maka hukunci ba to sai an samu wanda zai ɗauka maka hukunci na shi na kanshi Mm.
zuwa can bakka ta ɓarga za a yi wani su gyare ka yanzu a taka maka baki ko ka sai tuburwa ko ko kuma ka sai inda kai amma irin wannan muni ake mu irin wannan dantalin a ƙasashen kuma da kuma inda an ba addini gata irin wani ba kyale su ba kyalewa mutum ya zo yana irin wannan gantali a al'ummar musu yana ɓadda bayan Allah ya hallaka sa ba ce mai kusu to ka ya ce ya bude ba duk ya hana ku yi sallah kenan wa dole ta kafuruna kama kafaru ba ta kuma su tun da abin da ya tabbata da anasa in kace in kace ƙarya ne ka kafurta kamar da shi da ya fara ƙaryata ya kaga in ya kafurta kaga wani ma sai kafurta Allah kare Allah shigar da mu Allah kare mu dukkan wani makinci duk wata fitina da za ta zo Allah kare mu shi sa annabi sallallahu kullum yana addu'a Allah ya kare shi fitina ko musulmi ka ji ga duk sallar da muka yi sunna ce inda sallah ce ta farilla a tayyar mu ta karshe sai mun nemi tsarin abubuwa guda hudu. wannan abubuwa guda hudu Allah ya auzu ka min azabi jahannam azaba ta wuta wa min azabil qabr azaba ta qabr wa min zinatil masih dajjal kuma sannan a wata riwaya kuma wa min zinatil ma'arufa wani wuri aka saka wani wuta kenan fitinar rayuwa ita ce wannan fitinar rayuwa Na'am.
tun da ka zo ka duniya kace addini ƙarƙashin alƙur'ani da sunna yanzu kadai kana da shekarar ka sattin ko saba'in wani ya zo yau ya raba ka da alƙur'ani da sunna kadai baka wuce sati baka mutu ka dai shiga wutar jahannama har abada yanzu ba akwai musibar da ta wuce wannan duk gaba ɗaya wannan abu da kake kai bari kai asara shi kai azumi talatin talatin ya haɗa ilga kai sadaka kai waye kai waye ka sha wahala aikin Allah amma a ƙarshe ka zo ka tarwatsa aikin da aka gaba ɗaya ka yi abin da ya kafurtar da kai shi kenan ka mutu ka sai ka gamu da Allah kuma ka gamu da sakamako maras kyau Allah kare mu. kuma sai haske na gaba bayan haske na nan duniya Allah haskaka mana a nan duniya ya haska mu yi tafiya a ƙarƙashin karantarwa ta alƙur'ani da suna da imani da Allah sai haske na gaba shi ne abu makiyama Allah zai haska mu ne hatta a zaman sirati Allah ya haska mu duniya lahiya da cikin kabarin ka Amin.
kuma bayan wannan wani gafin da kuma Allah ya muku gafara wallahu gafurun Allah mai gafara ne rahimun Allah mai tausayi ne shi yasa Allah da ke mai gafara ne mai tausayi yake ba da irin wannan sakamako da ya wuce a hawa ya wuce da sai duwar mai da sai Na'am.
shi yasa Allah ce li Allah ya alama ahlul kitabi wannan farla da wannan kyauta da koyi da wannan sakamako wanda ba shi da iyakar nan da Allah yake ba bayan sa masu imani yace dan ma'abota littahi ta sani Allah ya kaddiruna ala shay'in bi fadlillah musu isa ba kuma ba su da wani abu da suka isa su yi ko su hana na farla ta Allah idan ya ba wani domin ahlul kitabi yahuda da nasara inda farala a hannunsu take wallahi da duk musulmi da kusa ne to Allah ya ba al'ummar musulmi farala da ta lullunka tasu annabi mu shine annabi na karshe littafin mu shine littafin karshe amma kuma Allah ya nuna musu kuma a littafin su ma sun karanta da cewar wannan littafi na karshe ya fi littafin su kuma wannan annabi na ƙarshe ya fi kowa daga cikin annabawa kuma wannan al'umma ta yi ta yi kowa kuma sun karanta a littafin shi ya sa mai suke kenan hasada saboda suna mana hasada irin cutar da Allah ba al'umma ta musulmi shi Allah ta ya faɗi haka ce li Allah ya alama alal kitabi Allah ya kadiruna ala shi dan su san da cewar bu su isa ba wani abu na farla ta Allah da yaniya zai ba wasu wasu bayansa su hana ba hannun su bai ke bare su ba wanda suke so su hana wanda suke so shi yasa in abu an dan adam ya kashi da uku yanzu wannan ruwan da ake mu da sama inda dan adam ake biyo ta kanshi a yi da wata ƙasar da ta shekara goma da kafin kuɗi ba a mata yanzu a duniyar nan ina ne ba sabo ko ina ne amma ina ne ba ko ana musu da abin da za ku rayu Allah ya rabu to inda a hannun ɗan da kewa da wani da shi ke rufa wani har abada wani har abada za a samu sabo a ce babu lokaci to farla tana hannun Allah yi utihi man yasha yana ba da ga wanda ya so wanda Allah ya sai ba shi irin wannan fara da wannan matsayi da wannan daraja ba ta iya wallahu zul fadl al azim Allah ma abocin kyauta ne wanda take mai girma farala a gurin Allah banda Allah ba wanda sai shi yasa lana ta gobe kiyama idan ya baka sakamako abin nan ba zai taba tunowa a hankali kamar da ka taba tunanin irin wannan abu ubangi Allah ta'ala ya margace ni haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki musulunci da musulmi na hakika kuma ya karya kafirci da kafirin duk inda suke kuma muna roƙon Allah ta'ala ya wanda ce da ayakunan da gari a cikin wannan watan albarka da ma bayansa kuma Allah sai ya karata a cikin dukkan ayakunan mu Allah ya karba mu da gafarta mu da gafarta mu gabatan mu ya sanya aljanna makomar mu ya sanya mu cikin bayansa yantattu ina ga Allah za mu tsaya subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bukatun mu na ne da Allah biya mu Thank you.